إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونسأت الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدس بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أما بعض عباد الله وطنا هذه نيجيريا تموج في الفتن والمجاعة والفوضى وأمور تنكرونها الأقلاء ولكن قبل هذا نعيش في أمن وسلامة واستقرار والتقدم وقال عز من قائل سبحانه وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رقد من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وكان هذا معروف تاريخيا فإن بلادنا هذه قبل هذه السنوات كانت في مزغبة البشرية أما الآن عاش الناس فيها غير آمنين على أنفسهم وأموالهم ودماؤهم وأعراضهم عباد الله ومن أكبر نعمة الله تعالى على العباد بعد الإسلام هي نعمة العام فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف والحذر لحذر عباد الله من نزغات الشيطان والارتسال وراء الهوى التي ينتج عنه إفساد العمد والسكون في هذه البلاد عباد الله أهم الدمانات اللازمة على على نعمة العمد التمسك بتطبيق الشريعة كل على استطاعه الأمر الثاني النسيها بأسلوب شرعي والنسيها شأنها عظيم فحاجة الإنسان إليها كحاجته للأكل والشرب والهواء ولا جنى عنه عنها لأنها هي التي تبين الطريقة المستقيمة والمعوجة والمسلم محتاج إلى النسيها حاكما كان أو محكوما عالما كان أو متعلما نوح عليه السلام حكاية عن أبلغكم رسالة ربي وأنصه لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون هود عليه السلام حكاية عن أبلغكم رسالة ربي وأنا لكم ناسه أمين لوط عليه السلام وتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناسهين عباد الله ها أمثلة لديكم فيما يكون بأهل العراق أفغانستان سوريا ليبيا والسودان في هذا عبرة وإزة وتذكير كما في القرآن حكاية عن شعيب عليه السلام ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود أقول ما قال إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمن يوم من الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله dukkan yabo da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wataala shi kadai yake bashi da abokin tarayya a sammai da kuma kasai wanda Allah ya shirya shi ne shirye cikin bayinsa Allah ka samu cikin shiryoyin bayinka ya Allah haka nan wanda ya ɓace ma wa hanya ba za a samu mai shirye da shi ba Allah ta'ala ka nuna mana hanyar daidai ka ba mu ikon binta ka nuna mana hanyar bata da kuskure ka ba mu ikon kauce mata bayin Allah masu albarka babu zance mafi gaskiya fiye da alkur'ani mai girma shine littafin Allah babu shirya da ta kai shirya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam babu shari fiye da abin da aka kaga cikin addini wanda yake amsa sunan bid'a dukkan bid'a bata ce dukkan bata makoma su zuwa ga gidan wuta Allah ta'ala ya tsare bayan nan ya ƴan uwa yau muna 20 daidai ga watan ɗayan musulunci watan al-muharram yau hijira na da shekara 1446 kutubar mu yau a wannan masallaci na marigayi alhaji abubakar ya yi arabi wanda ya fi sanuwa da masallacin miyatti a wannan unguwa ta bolari fadar jihar gombe za ta yi magana ne game da mahimmancin zaman lafiya da kuma izina da abin da ya wuce a baya wanda iya cikin manufofi da ƙur'ani yake ba da labarin ƙisosin annabawa da al'ummatansu domin mu ɗau izina da abin da ya faru a al'ummatan baya ƙur'ani yana faɗa mana Allah ya halakar da waɗannan ya halakar da waɗancan ya halakar da waɗancan to wai ba ka ji labarin ba ne ka tashi a'a meye dalilin da Allah ya halakar da su shi ne abin da za ka ɗauka ka gyara rayuwanka ta gaba ya faɗa ya ce fa kullum aka zana bi zambe fa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadhatu sayha wa minhum man kasabna bihi al-ardha sai ce wa ma kana Allahu liyadhlimahu wa'ansu an halakar da su da tsawa wa'ansu da iska wa'ansu ƙasa ta dare sun yi ciki amma Allah ya ce bai halakar da kowa don zalunci ba duk wanda ya halaka to zaluncinsa ne kai shi musani ya ‘yan uwa wannan ƙasa ta mu a yanzu nan a kowa ya san irin dahururin da take yi a cikin ficintinu da maganganu wanda ba su da daɗin ji ba su da daɗin gani da al'amura wanda suka yanko wannan ƙasa wanda a tarihi ba a taɓa jin irinsu ba a tarihin ɗan adam a wannan ƙasa ba a taɓa jin irin abin da ya fara wa irin wannan lokaci ba al'amura wanda kowa ya higa cikin ɗimuwa kowa ya higa cikin hairani har abin ya kai ga iyaye malamai ana taɓa su ana ainihin zaginsu a wa'ansu kafafen watsa labarai wa'ansu kuma ana gaya musu maganganu miyagu baƙaƙe ta wannan kada ku daɗa kar ku rage iya daga cikin shirin demokuraɗiyya daga cikin manufarta akwai ƙasƙansar da darajar masu mutunci ku yi hankali da dukkan abin da bai hudu zai kawo a cikinmu ba wanda bai san darajar waɗannan bayan Allah ba amma an so ko ta wata hanya wanda masu hankali ne kadai za su gane wanda ko don wannan manufar mu wayi gari ba wani malami mai mutunci a idanmu to sai bature ko bai yahuda ya shekara ɗari iya wannan da sha don a girbe shi a yau fa'atabiru ya ulul alba mu lura ya ma'abota hankali al'amura suna faruwa wanda masu hankali sun san cewa abubuwan kyama ne amma kafin wannan lokaci ƙasar kun san tana rayuwa ne a cikin nutsuwa da kuma aminci da tabbatuwa da ci gaba Allah ta'ala yake ba mu labari cewa ka buga musu labarin wata alƙarya ya rasulullah kanat aminatan mutma'inna ta kasance cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ya atiha rizquha ragada min kulli makan arzikin alƙaryar yana zuwa mata ba wahala ta kowace hanya ana cikin wannan kwanciyar hankali da arziki fa kafarar bi an umilla al'ummar mafiya yawan su sai suka kafircewa ni'imar Allah suka masa butulci fa'azaƙa Allahu libasa lijju'i wal khawfi makanu yasna'un sai Allah ya ɗanɗana musu azaba ta yunwa da tsoro sanadiyar abubuwan da suke aikatawa marasa kyau mu sani ya uwa masu albarka a tarihance wannan garuruwa namu kafin waɗannan shekaru iya rayuwa ko ma'abota cikin suna rayuwa a cikin walwala irin abin da ɗan adam yake bukata rayuwa cikinsa amma a yanzu nan ashan nasu fi ghairi amnin ala anfusihim wa ala amwalihim ga yau mutane suna rayuwa ba tare da aminci wa kawunan su ba suna rayuwa ba tare da aminci akan dukiyar su ba suna rayuwa ba tare da aminci kan jinanan su ba suna rayuwa ba tare da aminci kan mutuncin su ba mu sani ya ƴan uwa mafi girman ni'imar Allah akan bayi bayan musulunci ita ce ni'imar zaman lafiya yasa Allah yake faɗa wa Qurayshawa falyabudu rabb hadzal bait ku bautawa ubangijin wannan daki dakin Ka'aba sai Allah ya ce allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf wanda Allah ne ya ci da su daga yunwa bayan shekarun da aka dauka ana fama da yunwa to sai Allah yake faɗa musu tizkaru ni'ima Allah ne ya tsallakar da ku daga wannan yanayi ya kawo muku wadata da walwala sannan ya amintar da ku daga tsoro ba mai wannan sai Allah subhanahu wataala mu sani ya ƴan uwa gargadi gargadi da jan kunne bayin Allah mu yi kokari kada shedan ya fusge mu kada mu bi bayan son zuciya wanda hakan zai haifar mana da barna a rushe wannan zaman lafiya a rushe wannan yar nutsuwa da muke samu a cikin wannan garuruwa bayin Allah masu albarka mu sani cewa iya daga cikin abubuwa da suka kumshi abin da yake zaunar da al'umma lafiya a cikin salama da nutsuwa at-tamassuku bi tabiqati shari'atul islamiyya kullun ala istita'i kowa ya je tabbatar da dokar Allah a kansa a gidansa a iyalinsa a ofis nasa a kasuwarsa a duk inda Allah ya sa kana da iko to ka tabbatar da bin Allah da bin sunna a wannan to wannan iya cin abin da yake dawwamarwa da al'umma zaman lafiya abu na biyu an-nasiha bi usulubin shar'i nasiha ga usulubi na shari'a larabawa suna cewa likulli maqamin maqal kowane bigire akwai magana da ta dace da shi nasihar da za a yi wa manya ba irin ta za a yi wa ƙanana ba nasihar da za a yi wa shugabanni ba irin ta za a yi wa mabiya ba nasihar da za a yi wa malamai ba irin ta za a yi wa ɗalibai ba kowa da irin matsayinsa bisa gwargwadon nasiha a yi nasiha da usulubi na shari'a domin ita nasiha sha'anun azim fi hajjatul insan tana da al'amari mai girma a cikin bukatuwa na ɗan adam ɗan adam iya da bukatuwa game da nasiha da nusarwa kamar yadda yake da bukatuwa wajen cin abinci ko shan abin sha ko shakar iska da yake rayuwa da ita a yau da kullum mu sani ya uwa masu albarka ita nasiha tana bayyana da hanya daidaitacciya mai kyakkiya da kuma hanya karkatacciya wanda take kai mutane zuwa ga nadama mu sani ya uwa masu albarka musulmi iya da bukatuwa wajen nasiha mai mulki ne ko wanda ake mulka ne malami ne ko ɗalibin ilimi ne mace ce ko namiji ba wanda ya ƙoshi da nasiha babu shi hatta annabawa suna zama su yi wa al'ummatansu nasiha annabi nuhu alaihi salam Allah da yake mana hikaya game da shi da mutanensa yake cewa uballigukum risalata rabbi na isar muku da saƙon ubangijina wa ansahu lakum kuma nayi muku nasiha wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun ni na san abin da baku sani ba game da Allah annabi nuhu alaihi salam yasa al'ummarsa da ya shekara 950 iya yi musu wa'azi amma abin da yake faɗa musu kenan ina yi muku nasiha ina muku nasiha ku tuna da girman Allah ku kauracewa saban Allah ku kauracewa abin da Allah ta'ala ya haramta a matsayinsa na annabi yake cewa na san abin da ba ku sani ba annabi hudu alaihi salam shi ma ya maimaita irin wannan ga mutanensa ya ce uballigukum risalata rabbi na isar muku da saƙon ubangiji na inji annabi hudu alaihi salam sai ya ce wa ana lakum nasihun amin ni mai nasiha ne kuma amintacce ne cikin ku ina muku nasiha kuma ni amintacce ne a cikin ku inji annabi hudu alaihi salam annabi lutu alaihi salam bayan abin da ya faru ya faru ga mutanensa wata walla an home Allah ya ce annabi lutu alaihi salam sai ya juya baya wa mutanensa wakala ya kaumi ya ce ya mutane na laƙad ablagatukum risalata rabbi haƙiƙa na isar muku da saƙon ubangiji na wa nasihatu lakum kuma nayi muku nasiha walakin la tuhibbuna nasihi sai dai ku mutane ne wanda ba ku kaunar masu nasiha ba ku san su kunga waɗannan ayoyi da Allah ke ba mu labarin annabawa da al'ummatansu sun kusa daidai da irin da halin da al'ummar ƙasar nan suke ciki ba irin kwazazzabo da rami wanda malaman nan ba sa shiga akan al'ummar nan wa'ansu ma kashe su aka yi akan wannan al'ummar ma ɗauka irin su margayi malam jafar mahmud adam Allah ya ji kansa irin su margayi malam awwal adam albani zaria Allah ya ji kansa duk akan wannan hanyar ta da'awa wajen fahimtar da al'umma daidai rayuwarsu ta ƙare banda wanda aka kama aka ɗaure su ɗaurin rai da rai wani ma an raba shi da iyalan sama da shekara 20-30 akan wannan da'awa amma kuma yau ga irin sakamakon da suke iba abu masu musu da'awar sakamakon zagi da cin mutunci a kafe hoton malami a dinga mai kage da shari kuma al'ummar da yake hana idansa bacci a kanta al'ummar da yake bincike iya bincike a kanta al'ummar da zai bar gidansa ya bar garinsu ya bar ƙasarsa ya tafi ƙaro ilimi saboda al'ummar yau kuma ga irin sakamakon da yake ɗauka a hannun al'ummar nan malaman nan su ne daga an yi mutuwa su za mu nema daga Allah ya hana ruwa a sama su za mu nemo daga aljani ya bige wani su za mu nema daga wani abu ya faru wanda mun rikice mun rasa yadda za mu yi su ɗin za mu je wajensu amma yau kuma ga irin sakamakon da suke yi ba al'umma sun kasance lati hibbunan nasu hina ba sa ƙaunar masu yi musu nasiha a yau za a ga an ɗauko receipt ko tela ta ƙarya an rubuta adadin wani kuɗi an ɗauko hoton malami an liƙa mai wannan telar wai ana cewa wai an bashi wannan kuɗin a tushe mai baki a wannan ƙasar ko musulmi mai sallah shi ne yake wannan yake harba wa duniya ba al'ummar da za ta ci mutuncin masu mata da'awa ta zauna lafiya wallahi babu ita ba ba a tarihin duniya hatta waɗanda ba mu ba ga misali na ga nasarar da muke tare da su a wannan ƙasa duk masu midiya ga kunan kun taba ganin wani daga mabiyansu ya kafe hoton wani pasto ko rabaran iya zaginsa ba sa musu abin da ba sa so ne ba sa yi musu abin da su aransu ba haka ba ne mu masu ƙur'ani masu allah masu manzan allah yanzu haka za mu saka wa malamanmu da wannan aiki mu duba kullum ina buga misali a wannan ƙasa a zaben da ya gabata akwai wani babba a wannan ƙasa ya rike mukami kusan na uku a wannan ƙasa ko na hudu ya ce ya bi wani ɗan takara har ƙasar ingila akan cewa abun da suka yi na kaza da kaza iya magana da yawon mabiyansa a nigeria kaf wallahi ba za su yi siyasa kuma ba za su zabe shi ba kuma haka aka yi a cikinsu duk akwai bambance bambancen jam'iyya akwai yan kaza akwai yan kaza akwai yan kaza amma daga malamin su yayi magana ba mai cewa kala wanda mun tabbatar akan bata suke tafiya ba akan daidai suke tafiya ba wannan ya kamata a samu a gidan musulunci ba mu ganshi a wani gida ba mu dawo ya yan uwa musamman matasa mu sa hankali da nutsuwa a jikin duk abin da bayin Allah nan za su faɗa wallahi muna kyautata musu zaton gaskiya suke faɗa mana ba ma zargin su da cin amanar ba ma wannan zargin mu riƙe wannan amanar mu je gaban Allah da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bar mana Qur'ani da sunna in dai mun rike su ba za mu taba bata a duniya ba to waɗannan da aka dora musu wannan dakon sunna da Qur'ani su muke zagi yan dakon manzon Allah yan dakon Allah na alqur'ani da sunna yau su ne ababan cin mutunci a gun masallata hankalin mu ya dawo jikum ya yan uwa idan rai ya baci bawo ya ce kada hankali ya gushi mu sani ya yan uwa masu albarka ga misalai nan a gababu abin da ya faru a kan ƙasar iraq daga irin wannan faudar wannan hayaniyar abin da ya faru ya faru sama da shekara 20 da wani abu yanzu ƙasar ba nutsuwa ba zaman lafiya ga abin da ya faru a afghanistan dilakanci an tsokano abin don a masofin ƙarfi aka tsokano da 'yan ƙasar aka tsokano rigimar wanda suke amfani da wannan damar suka yi suka lalata ƙasar ga abin da ya faru a Siriya ga abin da ya faru a Libya aka ɗau hayar matasan ƙasar aka ce su yi bore su yi zanga-zanga ba sa son ƙasar an laɓe a bayan wannan ana kai wani gaba da suke so suka shigo suka karkace na kisa suka sace arzikin ƙasar suka bar ƙasar Congo sai gudun hijira suke a ƙasashen mutane ga abin da ya faru a Sudan nan nan Sudan gashi nan kwanan nan 'yan ƙasar nan Allah ne san ɗaruruwa da dubban da suke karatu a Sudan amma wannan rigima ta sa kowa ya dawo gidansu kowa ya dawo alkairan da ake samu na alƙalanmu da limaman juma'a da manyan malamai da suke zuwa su ƙaro ilimi a ƙasar Sudan a jami'o'i daban-daban rigima irin wannan makamanciyar wannan ta sa a rushe wannan alkairan gaba ɗaya ko bai hude babu abin da ba zai yi ba akan ya ga addinin Allah yayi kasa qur'ani ya bamu wannan innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasra thumma tughlabun suna kashe kuɗi su sai makamai su yi fama amma burinsu wata hanyar Allah ta toshe bukatar su gina mi tunani fa atabiru ya ulul albab mi tunani kar ya zamto abubuwa suna faruwa amma sai abin ya kai ya kawo ko mu zo muna nadama kada mi wannan manzon Allah ya ce la yandugul mu'min fil hujur marati in dai mu'minin kwarai ne ba za a sarai sau biyu a rami ne ba mu sani ya ƴan uwa a cikin wannan al'amari akwai abin lura akwai abin izina da ƙur'ani yake ba mu labari the same wannan abin da ya faru a wannan ƙasashe annabi sha'ibu alaihi salam yake cewa ya kaumi ya ku mutane na Allah ya jirma da kuma shikaki kada tsanata ko adawa da saƙon da na zo muku da shi ya ja ku ku kai da faɗawa cikin abin da ya samu mutanen annabi nuhu alaihi salam annabi sha'ib yake wa mutanensa nasiya kada adawar ku da ni da saƙon da nazo da shi daga Allah ya rufe muku ido ku kibin gaskiya ku kibin tafarki madadaci ku je ku fada misla ma asaba qaum nuh kwatan kwacin abin da ya samu mutanen annabi nuhu alaihi salam aw qaum hudin ko kwatan kwacin abin da ya samu mutanen annabi hud alaihi salam aw qaum salih ko mutan kwatan kwacin abin da ya samu mutanen annabi salih alaihi salam da ba su ji annabi sha'ibu ba da ba su bi nasiharsa ba da ba su bi karantarwarsa ba abin da yake jin tsoro ya same su ƙarshen su halakarwa Allah ta'ala ya ce turo mala'ika ya musu tsawa duk fa azbahu fi diyarihim jasimi da sun ji nasihar annabi sha'i da wannan bala'in bai same su ba mutanen kasar mu musamman matasa kada wata ran ba fata muke ba malamai su hau mimbari sai ai mun faɗa muku ba ma san wannan ta faru ba ƙaunar haka muke ba kada hakan ta faru ku shiga nutsuwarku za ka ji mutum wai da hankalinsa da ilimi iya cewa shi a karanta masa ayar da ta ce kar a yi zanga-zanga a karanta masa a karanta masa hadisan da manzon Allah ce kar a yi zanga-zanga kaga wannan sai ka tsince sai sai ka mai kuka domin addini nasa ma bai san abin da yake yi ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam hadisun Abdullahi ɗan Masa'ud Allah ya ƙare da shi ya ce sata kuna ba'adi asara wa umurin tunkiruna manzan Allah ya ce bayan na tafi yau da gobe za ku ga tsantsar san kai a kun shugabanni da abubuwan da kuke kyama ba kwaso za ku gansu in ji manzan Allah manzan Allah ƙarya zai yi ba zai ƙarya ba dole sai mun ga wannan za mu ga san kai za mu ga abubuwan da ba ba so akwai shugaba sai sahabai suka ce manzan Allah idan rayuwar mu ta kai wannan lokacin bai zami abin da manzan Allah suka sahabai suka tambaye shi kenan idan mun je ko ɗayan mu wannan lamari ya same shi mai zami mai zama aikata zami bore zami tawaye zami zanga zanga zamu yi zagi zamu yi cin mutunci manzan Allah sai ce a haƙƙinku haƙƙin shugabanni da yake wuyanku ku ajiye musu kayansu ku yi musu da'a da biyayya cikin abin da ba saban Allah bane ko kuma haƙƙinku da suka danne muku ku roƙi Allah ya kwace muku abinda manzon Allah ya faɗa kenan ku sauke nauyinku na biyayya da da'a cikin abinda duk ba saban Allah bane kuma was'alullaha allazi lakum haƙƙinku a gunsu da suka fi ƙarfin ku suka danne muku ku roƙi Allah ya kwace muku abinda manzon Allah ya faɗa kenan wannan shine sakon mu ga dukkan wani matashi da dukkan wani wanda yake jin kaikai na fito na fito a wannan ƙasa in je kai musulmi ne ga saƙon manzon Allah na saƙon Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da shi annabi Shu'aib ya koma yake faɗa mutanen sa wannan kuma ya yan uwa muna faɗa muku wannan ga Afghanistan ga Syria ga Sudan ga Iraki abin da ya faru kowane mai hankali ya sani ga Libya duk da irin wannan tsokane-tsokane aka ja wannan malamai suna cewa sudan nan akan biredi zanga-zangar biredi da ita aka rusa kasar zanga-zanga akan biredi ya yi tsada da ita aka rushe kasar gaba daya wannan kasa ta musamman yankin arewacin nigeria ku sani ku ƙara sani muna da abokan adawa ciki da waje tun lokacin marwa mai tatsi ne sama da shekara arba'in zuwa hamsin ake target ɗin arewacin ƙasar nan sallar da muke biyar ba a su haɗuwar da muke mu yi juma'a dubban mutane ba a so a kira wa'azi midan da zo mu cika garuruwan mutane akan wa'azi ba kwabo za a baka ba ba a so wanda ba sa son wannan bacci suke yi a kullum fa tunani suke taya za su rusa wannan al'amarin taya za su rusa shi tun daga mai tatsi ne a jeho wannan mana wannan fitar akan a rusa mana wannan alkhairin idan an haye a sake jeho wata fitinar idan an kwan biyu a sake jeho wata fitinar yanzu ba kwa tunanin wannan wata fitina aka jeho ba kwa tunanin haka ya ku matasa da masu wannan ra'ayi musulmi yan uwanmu ba kwa tunanin wani abu aka kumshe ake so a yi amfani da ku a cimma shi wanda abin gaba ɗaya sai ya ɓata kowa rai haɗɗan ciki inda ya musulmi ne sai abin ya shafe shi mu yi izina da abubuwan da suke faruwa a baya ƙur'ani yana cewa la ya jirma da kuma shakaki an yi siba kun misalama a saba ƙoma hudu kada irin abin da ya samu waɗancan ya same ku ko mutanen annabi nuhu ko mutanen annabi salihu sai ke cewa ma ƙomu luɗin minkun bi ba'id ai ga mutanen annabi luɗin nan ba su da nisa da ku manzan Allah ke faɗa mutanen maka ƙwarai shawa ga mutanen annabi luɗin nan ba ku da nisa da su daga kun yi tafiya kaɗan za ku je ku same su mu ma ga sudan nan a kusa da mu ga sudan nan shekara hudu biyar ba irin wannan yanayin take ba yan sai ka yi tafiyar kilomita uku hudu a sudan ba ga mutum guda ɗaya ba duk gidan ya garin ya zama kango ya zama kirab ba kowa ciki ga katunan gida ga katunan makaranti ba kowa haka kuke so mu zama duk mai hankali zai ce ba haka muke so mu zama ba mu yi kokarin mu kiyaye wannan mu ci gaba da addu'a mu ci gaba da bin Allah da bin manzon Allah shugabannin musulmi muna kira gare ku ku rage zalunci wannan abin ya zama izina gare ku ya zama to kun sa tsoron Allah ku sani ku kuna da makoma a gobe lahira ba ɗaya kuke da shugabannin da ba musulmi bane su bakin su duniya ne duk abin da suka samu duniya ne amma ku kuna sa ran samun wani sakamako a gun Allah gobe alkiyama to ku biyan da malamai suke muku magana game da zalunci ko malaman nan da za ku musu adalci ba malamin da in ya tashi magana ba zai ce gwamnati ta gyara abin da nake yi ba duk suna faɗa abin da ake ba daidai ba ne tsadar rayuwa ta yawa matsin ya yawa ku yi abin da za ku sanya wa al'umma ku yi abin da al'umma za su gane kun ji nasiha daga kuke amma ɗan abin da za ku yi wanda tsokana ce wannan tsokana ce ba daidai ba ne ku gane cewa abin nan da ake faɗa don allah ake faɗa muku don gaskiya allah ta'ala ya taimake mu da ƙarshe ƙwar'ani yake cewa fasta gafiro rabba kowa ya je ne mu gafarar Allah dukkanmu muna da laifi dukkanmu muna da zunubi ba wai shugaba bane kawai mai laifi akwai abubuwa da yawa da mu ne muke aikata shi yanzu fadawa gidan mutane da ake da a tare mutum akan wayansa a sare mai hannu da hauhawan farashi da ake ba ji ba gani wannan mu ne daga gare mu ne ga malam adam muhammad da kura allah ya kara masa lafiya a satin da ya gabata na ga wani karatunsa iya cewa ya tattauna da wani babban dan kasuwa a wannan gari yake cewa wallahi kashi saba'in cikin ɗari abubuwan da yake faruwa na inflation ɗin nan wace wallahi daga mu ne jama'a da yawa sun ga karatun na malam da kura yana yana yawa waya kashi saba'in cikin ɗari na hauhawan farashi ya ce wallahi daga gare mu ne kuma ɗan kasuwa ne ke faɗa masa kaga mu ji tsoron allah mu gyara mu ji tsoron allah mu gyara abubuwa guda uku ya yan uwa idan har ba mai da hankali a kansu ba wallahi zaman lafiya sai dai mu ji labarin a wata ƙasa abu na farko yawaita zinace-zinace a cikin al'ummar musulmi in dai ana yawan zinace-zinace kuma ba a kyamar haka to Allah ya alƙawarin sai ya ɗauke mana nutsuwar zaman lafiya abu na biyu rashin amana akan dukiya rashin amana akan dukiya jama'a da yawa sun fidda rai game da amana akan dukiya ga mutane in ba mu dawo da amana cikin dukiya ba da mu'amala ita ma zaman lafiya za ta yi nisa da mu abu na uku zubar da jini da ake ba gaira ba dalili haka kawai a dinga zubar da jinin bayan Allah wannan abubuwa guda uku har in al'ummar musulmai ba su taka wa kansu burki a kansu ba to abin da zai biyo bayan su ba shi da kyau Allah ya mana gafara Allah ya mana albarka mi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya fara wannan aiki da kansa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله تعالى كجكم والله كجكم هيكم Allah ka ji kanmu Allah ka ji kan mahaifin Allah ka shirye da mu hanya madaidaiciya da mu da zuriyar mu da dukkanin al'ummar musulmi gaba daya Allah muna roƙon ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka dawwamar mana da zaman lafiya a wannan ƙasa da sauran ƙasashen musulmai gaba daya ya Allah duk wani wanda yake da mummunar macifa ga wannan ƙasa Allah ya kamar maganin sai Allah duk masu kulle-kulle akan wannan zaman lafiya da addini ya rushe Allah ka rusa su ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙonka duk wani mai kulle mai muni ga musulmai ga wannan ƙasa ta mu ta Najeriya Allah karka bashi dama ya Allah Allah kada ka bari makiyasi mana dariya ya Allah Allah kada ka bari makiyasi mana dariya ya Allah ya Allah ka nutsar da mu ya Allah ya Allah ka ba mu nutsuwa ya Allah ka ba mu ikon gane gaskiya ya Allah ka kwantar mana da hankali a lokacin da hankalin mai tashi ya Allah ka sanya mana nutsuwa a lokacin da ranmu ya baci ya rabbal alamin Allah ta'ala ka bamu da mana mai albarka Allah ka shayar da mu ruwa mai alkhairi gwaraban da ba su samu ruwa ba kama ana bamu labari wajen balanga illiri suna ta buƙatar ruwa wa'ansu kuma ba su shuka ba har yanzu to muna ta roƙon Allah ta'ala ya shayar da mu ruwa mai albarka Allah ya shayar da mu ruwa mai alkhairi Allah ya shayar da mu ruwa mai alkhairi muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu lafiya mu gama lafiya dukkan abin da muke nema a gun Allah na alkhairi Allah ya ba mu shi dukkan abin da muke neman tsarin sa a gun Allah ta'ala Allah ta'ala ya tsare mu malaman mu Allah ya kare musu mutuncin su da darajar su malaman mu Allah ya kare musu mutuncin su da darajar su jagoran wannan masallaci da ya tafi Allah ta'ala ya dawo da shi lafiya Allah ya sa ya je lafiya kuma ya dawo gidansa lafiya al'ummar musulmi masu taimakon addini ta kowane bangare muna musu adon Allah ya saka musu da alkhairi dattawan mu na wannan gari duka Allah ya musu albarka Allah ya kara musu lafiya yan kasuwar mu Allah ya musu albarka cikin kasuwancin su manoman mu Allah ya musu albarka cikin noman su malaman mu Allah ya musu albarka cikin ilimin su da rayuwar su da dukkan al'amuran da muke bukata gun Allah Allah ta'ala ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ta'ala ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ba mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ta'ala mana roƙonka ka samu lafiya mu gama lafiya mu yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara wannan inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majidun Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma aminna fi awtanina Allahumma aminna fi awtanina وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من كافك واتقاك واتبعك يا رب العالمين اللهم ربنا ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا اشرارنا يا رب العالمين اللهم ربنا امنا في بلادنا اللهم ربنا امنا في بيوتنا اللهم ربنا امنا في مساجدنا اللهم ربنا امنا في اسواقنا اللهم ربنا امنا في مدارسنا اللهم ربنا امنا في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا لا تأخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم ربنا لا تأخذنا بما فعل السفهاء منا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم رحم اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم وارحم موتانا اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ومو إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الرحمن